وتسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da asubahi barkanmu da sake kasancewa a wannan majalisi namu na karatun a ramadan ga iyaye mata a wannan gari mai albarka na komo a local government jihar gombe Najeriya. Yau insha Allah za mu tashi a wani sabon darasi da yake magana kan al'unusa. Al'unusa. Abinda ake nufi da al'unusa shi ne irin larurorin da ake samu yau mata su daɗe ba su yi aure ba. me yake kawowa mace ta wuce shekarunta na budurci ba ta yi aure ba shine al'unusa kullum ana kawo mana takaddu ana fatawa yata da samari sun zo sai su tafi yata ba a zuwa nemanta yata shekarar ta yau arba'in budurwa ba ta yi aure ba kawai dai meye dalili meye sababin da ya sa mata suke zama 'yan mata su daɗe ba su yi aure ba shi ne sunan abu mai al'onusa al'onusa to wannan wani abu ne wanda yake yana buƙatar bayani mai tsawo amma dai za mu yi ƙoƙarin takaice shi akwai dalilai da yake sa ku ga mata sun zauna kaga yarinya ta daɗe ba ta aure ba abu na farko akwai al'ada to taqalid bin al'ada da koyi da wasu ko taƙalidanci da wasu a al'adarsu a garinsu a ƙabilarsu mace ba ta yin aure da wuri ko kuma suna koyi da wasu sai a ce yau ai wance ma bace aure ba sai da ci shekara kaza wani lokacin ki ga yarinya budurwa Allah ya ba ta mijin aure amma abu ya gagara aure ya gagara iyayen sun hana ko kuma wani uzuri ya hana don haka ku sani cewa tsare 'ya'yanku ku hana su su yi aure a lokacin da ya kamata su yi aure ba ƙaramin cutar da su bane yana cutar da su saboda in mace ta kai manzalin ta yi auren in ba ta yi auren ba wani damuwa ne yake ƙirƙiruwa a cikin zuciyarta sai har an gan shi a fiskarta wani lokacin ma a gangan jikinta yake bayyana lokacinta ya yi amma ba ta yi auren ba musamman ta ga ƙawayenta wance ta yi aure wance ma ta yi aure wance ma ta yi aure sai kiga ta shiga damuwa daga ƙarshe a zo a yi auren ba a yanda ake son sa ba cikin damuwa cikin ɓacin rai ko a tattare ta a haɗa ta da wani sa'an mahaifinta ko kuma ma yayan mahaifinta to ya za ta yi ɗan abin da ya samu wa shi za ka ɗauka ba da zai ta rikici da tsoho a gida ba daɗi da aka iyaye mata ku kiyaye unusa ta abin da zai kai ku hana 'ya'yanku su yi aure ko ya hana 'ya'yanku su aure ku kore shi abu na farko a ciki akwai tsadar sadaki shegen buri da hangen hadirin kaji ake cewa komai ko hangen wani ne kana hango wani romo idan aka sa sadaki ya tsada maza ba za su yi aure ba da haka ina gaya muku ku karyar da farashi ku sha mamaki ku sauke farashi ku sha mamaki a wata ɗaya sai ku ga an ɗaya guda hamsin an auren to amma an kwace sadaki tsada to samarin yanzu sai burga da gayu a bakin titi amma ba ko kuma ba jiho haka suke za ki ga saurayi tas a ido yana tafiya yana goge fuskarsa da hankici takalminsa fefes ga riga ya yi guga amma wallahi da za ki caji aljihunsa ko kobo babu sai dai ta zuwa miki hira ya zo ya dame ki da shegen surutu ya tafi kina sa ido kina tsammanin zai dan miko wani abu ko kuma ba zai baki ba ke ku kin kin masa zo korodo kin kashe kuɗi har kin je ma kin siyo masa ruwan roba samarin wannan zamanin ne zaki sai musu ruwan roba ki bashi biya wata kawai ki ce gashi nan mu ma shi muke maleji sai dai in yana bayarwa to duka dai waɗannan abubuwa ne waɗanda an ɗaukar wa kai ƙarya su samarin ƙarya gidan 'yan matan ƙarya su ma 'yan matan ƙarya ƙarya na dukan ƙarya da haka wannan matsala ta a tsananta sadaki yana sa wato mata su daɗe a ƙasa ba a aure su ba malamai suka ce mushkilatun awisatun zatu abadin ishima'iyya wa urfiyya kuma suka ce na cikin manya-manyan abubuwa da suke hana mutane su yi aure musamman a kasashen larabawa in kin ji sadakin mace gidaje zai sai miki da motoci kuɗi suke zuba na gaske wani ya ce ai sun fi mu sanin darajar matan ne shi yasa wannan tsadar sadaki yana kawo mata su zauna a ƙasa ba su auri ba gaskiya ko a nan ƙasashen ko a wasu ƙasashe wani matashi yake cewa ni matsala ta irin ta kowa ce aka ce mai matsalarka ya ce wallahi ba da kudin ko sadaki ba da shi inda na aure ta abinci zai da za a ciyo da gobe a yi buge-buge insha Allah zan samu abin da zan bayar amma yanzu kudin da zan hada sadakin nan ya gagara yanzu misali a yanzu mafi karancin sadaki a yanzu a yanda kudin Najeriya lalace shine dubu ɗari dubu ɗari yanzu a wata mazhabar duk yarinyar da aka ɗaura aurenta ƙasa da dubu ɗari bai yi ba a wata mazhabar waɗanda suke in itibarin aƙallu sadaq da yanzu a lissafin kuɗi mafi ƙarancin sadakin da zaka ba wa mace dubu ɗari ne kai ina jin ya ma haura dubu ɗari da wani abu ne amma kukan a ƙauye ba ku da matsala a dubu sha biyar ma ana ɗaura auren ba a yi yanzu ba a yi wani ya ce a ƙauye kan a ledabak ma ake zuwa da goron ɗaurin auren yarinya saboda an rena ki ma bayan isha'i za a ɗaura auren ki a zuwa ce nawa ne sadaki wali na ango ya lalima ya lalima ya nemo 15,000 ya ce gashi a ta godiya Allah sa albarka a rahatar yawa gaskiya a rahatar yawa da haka a lissafin sadaki yanzu a sadaki ba zai kasar dubu ɗari ba to wani ya ce wallahi abin da ya sai addu'a wani ya bani labari wannan na masu hali ne an je za a daura aure aka ce to a bada sadaki wakilin angon sai ce ga miliyan biyu ƙwarai kuwa ko damuwa ma ya yi na ce ta wannan yarinya ta more wallahi miliyan biyu haka ma yana cewa to ko a ƙara eh a ba fa garin nan ba ke ba garin nan ba ina wannan an ce Kano ai to ku da ku da kanku da Kano ne to sai ku dage darajar ku ta karu in ko ba haka ba ki tattara ki koma Kano ki budurcin ki sai mu baki salakin miliyan biyu su ma kanan ba kowa bane ba sai 'ya'yan wance da wance da wane da wane amma dai ana yi eh ana yi wasu dubu ɗari biyar wasu miliyan ɗaya wasu ɗaya da rabi masu hali dai yawa wani kan ma ba zan faɗa ba dan saboda kar ma wani ya je ɗauka ya ɗora a gaba annabi ya faɗa aure mai albarka aure mai albarka shine auren da aka takaita sadakin shi auren da aka takaita sadakinsa ba a tsananta ba shine aure mai albarka wannan yaron ya ce ni ma'aikacin gwamnati ne shekara takwas ina aikin gwamnati ina ta hada kudin sadakin aure wallahi abu ya gagara duk wata zan dan tsakuri wani abu Allah ya jarabe ni yar budurwa mai tsada ta yanka mun sadaki mai tsada kun san yarinya ita take yanka wa kanta kudi yayi to amma yanzu iyaye ne suke karba amma in kin ga dama zaki ci a ga babanki duk wanda bai zo da dubu ɗari biyar ba kar ma ya kwankwasa muku kofa yayi gaba zaki iya gaya masa in kin ga dama tun da baki da kunya amma in kin yi ba laifi kika yi ba Allah mana afuwa ya ce wallahi na yi na yi zan nemi auren wata ‘yar ƙabilanmu yarenmu ma abin wallahi kai ita na rasa yadda zan yi na nemi ubana ya taimaka mun shi ma a tsuguni yake na nema a fili abu ya gagara a koyi ma abu ya gagara ya ce ga matar ina gani dole na haƙura na batta inna lillahi wa inna ilaihi yace na hakura auren da bai yi kenan to ina jin tsoron a zo yanayin da yau mutum yana ganin yarinyar ba za ta auru ba musamman yanzu da farashi ya dagu ya tsada farashin abubuwa sun dagu ashe su ma matan malam farashin su ne yake daguwa kaya yayi tsada gado yayi tsada katifa ta yi tsada kujeru sun yi tsada to ita ma matar ta yi tsada to haka zamani yake sai dai Allah ya bamu yadda zamu a dai kamanta a kyautata matsi sadakin shi ma yayi yawa son zuciya ne ba daidai bane kuskure ne abu na biyu wasu sharuɗa da iyaye suke kafawa kafin a auri 'ya'yansu yana taimakawa wajen ajiye yara su daɗe ba su yi aure ba yanzu wasu ƙabilu cikin hausa ko fulani ko wani yare suna da tsanani lokacin da za a auriyarsu wataƙila kun ga bare-baren nan da kuke gani wasan ina suke bare barin nan ai mutanen mutanen nan Allah dai musu albarka shi sa in zaka auri bafulatana cikin sauki ba damuwa amma an kaje neman babarbariya ta maka inda wasu kile inda da fito kile wasu le inda amaso inda ake maka kilewa su le inda a maso a sa maka sadaki mai tsada sai a ce in- shiwara wane ne wane ne auren su wahala amma yanzu masha Allah na ga mutanen Maiduguri sun ga fulani sun fi tafiya da bare-bare suka ga fulani suna put put put put sai auren fulani to su ma yanzu sun rage farashi a gaya wa duk inda babarbare yake ki ruba wa kanki asiri ki rage farashi ki samu ki shiga daga ciki in ba ka ba fulanin nan daman sun fi ku suna gaba da ku za ku yi ta zama bayan fulani ba ku yadda ba kenan ai babarbare ya san cewa ba zai haɗa kansa ma da bafulatani ba wane shi wane shi to Allah ya mana afuwa abu na uku wato wasu ƙa'idoji na gaira ba dalili da ake shimfidawa ku ga an riƙe yarinya a hana ta ta aure ƙa'idojin kuma na son duniya ita ba za ta yi aure ba sai ta samu wanda ya gina gida gina gida nasa wani ya zo yana neman wata yarinya da aure an gama komai fa sai suka zo suna hira sai ta ce yaushe za a je a ga gida ne sai ce wallahi har yanzu dillalin bai kamun makullin ba ta ce dillali ta ce kadda ya haya ne ya sha haya ne mana ta ce na fasa ta ce ba za ta zauna gidan haya ba aka yi wa mahaifinta magana ya ce "A, ni yayana ba sa zama a gidan haya in baka shirya ba ka ji sai ka shirya ka zo ka nemi 'yar gidan nan in kika kuskura kin ji na gaya miki kika kuskura kika dora wa kanki wannan ka'ida zaki zaunu ba shekara arba'in ba in kin yi wasa sai kin rufe wata arba'in din baki tafi ba haya to me hayan a ciki ai ba illa ba ne mutum abin da ya samu ba shi zai amfani da shi ba ta ce haya na fasa ta ce ta fasa ya ce shi kenan kowa ya kama gaban shi auren da ba yi ba kenan abu na biyu in raina ko me raina ko mutum ya gama wahala ya kama gidan shi da za a kai masa amaryarsa sai wata yar amarya addan amarya sai ta ce a'a za mu je mu ga gida saboda kujeru saboda gado saboda jeranta mu je mu ga ɗakunan wata aka je aka ɗauke ta aka kai ta gidan da ƙanwarta za ta tare tana zuwa abin da ta fara "Wuuu, wannan matsatsen gidan a wajen wakilan miji in ta bude daki ya wannan gadon gadon wance an ya fi karfin dakin nan aka bude dai dakin to wannan karamin kujeranta ma ai ba zai shiga nan ba aka je kicin to wannan ina za a sa kabot din kicin din ba a ma buga ba kicin din ba a ma buga kabet kabet na kicin ba kicin cabinet ba a yi ba wannan fakar manta ba ita bace amaryar yar amarya ce wallahi ku ji tsoron Allah mata ku ji tsoron Allah kuna lalata aure miji da ƙarshe amsar da aka bashi aka ce masa wannan gidan da ya kama ba zai yi ba ba zai yi ba ba zai yi ba ko kusa ba zai yi ba miji kuma ya ce to abinda Allah ya hore min kenan abinda Allah ya hore min kenan ba ni da iko wannan ma kudin sai da aka min karo-karo aka taimaka min na kama. Ya za a yi da gadajenta sai a ji a sassare su. a ji a rarrage su kafin ta rage su mijin ake so ko gadan to sauran durowar ta cabinet cabinet a je a ajiye mata a kai mata ɗan abin da zai shiga gidan a yi musu addu'a wataƙila kafin baɗi sun samu gidan da za su koma babban gida sai a kai mata kayanta ina ba ku shawara duk wacce Allah ya ba ta miji mai ƙaramin ƙarfi ba shi da hali to ku daidaita da shi iya kayayyakin da ya dace da gidan da za a kai ki a yi miki irin wannan amma kakki bari iyayenki su wulaƙanta mijinki kuma karki bari wata yarki ta hana ki aure ba daidai ba ne kuskure ne wannan dai auren dai bai yiwu ba da 'yan renakon kayan laifi duk yarinyar da take da irin wannan ɗabi'ar rena gida to za fata daɗe ba ta yi aure ba in kin ga kin yi shekaru a bakin titi karki zagi kowa dan duk wanda zai zo gidanku za a ce kana da babban gida zai ce a'a za a ce to kama gabanka ka kama gabanka so ashe yana da kyau ku rinka lura da zamani ku rinka sara kuna duban bakin gatari in ba haka ba wannan dogon burin zai sa ki daɗe kuma ba za ki kasuwa ba akwai masu rainakon kayan laifi an kawo mata kaya ta dudduba ta dudduba ta ce yanzu ni za a kawo wannan kayan sai ta fashe da kuka wai ta fi ƙarfin a kawo mata wannan kayan aka tattara wa miji yan kuma karansa da ɗan akwatinsa mai ɗan araha aka har haɗe masa aka ba wata tsohuwa da ta kawo aka ce kimiyyar yarinya ta ce ta fasa to aure ne da ake yinsa a kan abin duniya ba ana yi ne don Allah ba duk auren da aka gina shi akan abin duniya baya lassin baya baya dadewa akwai waɗanda su kuma suna da nau'i irin mijin da za su aura nan ba hana kike zaɓewa za ki aura ba amma sanya kwaɗayi da buri sai na auri mai kaza sai na auri mai kaza bai kamace ki ba bai dace da ki ba ko magana ta gaskiya za ki iya daɗewa ba ki tafi ba wata take gaya wani bawan Allah ta ce da Allah ya taimaka mata ya sama mata miji amma mai kuɗi take so ta ce ka nema mun mai maiko mai kayan aiki a hannunsa mai kaza mai kaza mai kaza ta ce in aka samu mai ɗan ƙaramin ƙarfi fa ta ce a'a ita ta fi son wanda yake mai maiko na'am ba laifi ba ne Allah ba ki miji na ƙwarai mai wadata ba wanda ya ƙi wadata amma kafa sharaɗi ba zan yi aure ba sai na samu mai kaza mai kaza wannan shine abin da muke faɗa a kai Allah zai iya jarabar ki talaka ya zo ya neme ki ga kirki ga mutunci ga kuma talauci ya za a yi sai a rungumi kaddara a je a aure shi Allah zai wadatar da ku da yawa akwai matan da su ne sababin samun arzikin mazansu Allah ya kaddara bayan ya aure ta ya samu buɗi ya samu fatahi ya samu alheri da kafin ya aure ta bai samu ba to ki rubuta ki ajiye watakila ke ma kina cikin irin wannan mata da suke tafe da albarka da alheri Allah ya mana afuwa kwaɗayi na wasu iyaye dogon burin iyaye wani lokacin ba yacce take da buri ba iyaye ne mutum ya zo shin faɗa sharuɗa yana jasha'i yana tama'i ɗabar kwaɗayi da shegen buri ya ce shi yassa sai mai kaza sai mai kaza sai mai kaza ka zo ka ninke yarka kamar kana cirka ragon da kake kiwatawa ba daidai ba ne sharaɗi na mutunci sharaɗi na kamewa sharaɗi na iyayensa su zama matan iyayen arziki wannan duk ba laifi ba ne amma ka zo ka shimfiɗa wasu sharuɗa na abin duniya ka ce kai a'a baka yadda ba baka aminta ba bai zai yi ba dole yarka sai ta auri mai kaza mai kaza wallahi wannan ba zai zo mana da alheri ba daga in ma babanki mai wannan ɗabi'a ne to sai dai ki dage fa da addu'a gaskiya ni shawarar da nake ba kenan wata yarinya tana cewa mana taimaka min da addu'a wallahi babana duk wanda ya zo nema na sai ya kore shi me ya faru ta ce na rasa abin da yake so wannan in ya zo a ce ai bai da sana'a wannan in ya zo a ce shi ma me ya mallaka ya ciyar da kansa ballantana ya ciyar da mu wannan in ya zo a ce kaza a ce kaza ta ce ni na kasa gane wa dattijan nan na kasa gane me yake so kuma na kasa gane yaushe zai aurar da ni shi da kansa yake koran samari a nan wata ta rubuto mana takarda ƙarye yawa a nan wata ta rubuto mana takarda ta ce babanta da ashar yake koran samarinta ina ruwan ɗan tasha kenan kin ga wannan ba daidai ba ne daga cikin dalilai da yake sa yarinya ta dare bata yi aure ba wulakancin iyaye matukar baban ke zama mai wulakanci to za ki dade a ƙasa sai ki dage da addu'a Allah sa baban ke zama mai karamci mai mutunta mutane mai girmama su amma wancan ya zo ya tuzarta shi wancan ma ya zo ya wulakanta shi wancan ma ya zo ya kore shi wancan ya zo ya masa kallon hadirin kaji za ki daɗe a ƙasa ba ki aure ba a lokacin ki sani ke ba laifinki ba ne laifin ubanki ne ya jawo miki daga cikin dalilai da suke kawo yarinya ta daɗe ba ta aure ba ni ba zan yi aure a garin nan ba ni ba zan yi aure a nan garin ba sai dai a gari kaza sai ta zaɓi wani birni ta ce ita can take so a kai ta duk wanda ya zo ta kore shi in an yi magana ta ce ita ɗan abuja take so eh daga kumo sai abuja ko ɗan kano take so ko ɗan kaduna take so zaɓi wasu manyan birane ko wata kan ma da ƙoƙari ita sai ta hau jirgi ita lagos ma za ta sauka za ki sha zama wallahi za ki zaune wata ma da ta zo ta ce a sama mata miji sai ta ce amma tana so a sama mata mai aiki a ingila ko mai aiki a Kanada? wata kuma ta ce dai za ta samu mai aiki a saudiya yi ta zai ta sha ruwan zamzam ta ci libino ta sakata ta wala duka wannan misalai ne na burace-buracen da mata suke da shi saboda wasu sun gaskiya kwakwalansa kamar majina ne maya ciki ba sa gane abubuwa sam-sam to za ki sha zama za kuma ki daɗe ba ki tafi ba daga cikin abin da ya sa ya mace take daɗewa ba ta yi aure ba mummunan tarihi a gida bari mummunan tarihi kamar yaya an samu yayarki ta yi ciki kafin a yi aurenta to ta dangwala miki wallahi sai a ce wai duk wanda ya zo neman ki sai a ce nan gidan fa sai sun yi ciki ake musu aure ai nan aka samu yadda ma ta yi cikin shege wallahi za ki daɗe ba ki tafi ba dan duk wanda ya zo zai ce a'a yana tsoro ke ma bai da tabbas kin ga shi wata fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ta shafe ku ku ji tsoron fitina wanda in ta sauka ba wanda suka yi zalunci kadai zai shafa ba idan ja albala'u ya ummu salim wa talih in bala'i ya zo ba wanda baya hadawa da shi ku yi kokari ku zama mutanen kirki da tarihi zai bari a gida cewa ko mutanen kwarai ne daga cikin dalilai da yake hana aure ga 'ya'ya mata shine munin halin uwa da zarar uwarki ta zama ta shahara ba ta da mutunci a cikin unguwa mace ce mai mugun hali ba ta da mutunci a gidanta tana fada da kishiya mahaifiyarki an sha zuwa a same ta tana dambe da ita da kishiyarta mahaifiyarki an sha zuwa a same ta ta ci kwalab babanki ta kama mahaifinki a sauran kofar gida a zaure ta shaƙe shi in ba sa abu ta zabga masa bari duk wanda ya ji cewa uwarki tana zagin babanki ko tana dukan babanki gaskiya za ki daɗe baki auru ba ina faɗin wannan ne don saboda me saboda su iyaye mata su yi ƙoƙari su kame su riƙe mutuncinsu da darajarsu don kada su shafa wa ‘yan uwansu ko kada su shafa wa ‘ya'yansu fitina ko bala'i fatanmu Allah tabaraka wa ta'ala ya ba ku kyakkyawan hali da zai zama abu mai kyau ga 'ya'yanku da za a zo a nema da aure abu mai kyau ga zawarawanku da aurensu ya mutu amma in dai mace ta zama halinta bai da kyau ɗabi'arta ta zama mummuna ba ta da tarihi na ƙwarai akan abokiyar zamanta kishiyarta ba ta da tarihin ƙwarai akan mijinta tana masa karan tsaye tana musu tana jayayya da shi wallahi za ki daɗe ba ke aure ba don duk wani mai mutunci da ya san ya kamata da zai taɓa kawo kansa wannan gidan ba da ka iyaye mata don Allah ku gyara halinku ku yi abu mai kyau don saboda ma 'ya'yanku 'yan mata da suke gabanku duk abin da za ki zo ki yi wanda ba na kwarai ba ne zai iya affecting zai iya shafar yarki budurwa da bata yi aure ba kin cuce ta kin cuci kanki daga cikin dalilin da yake sa yarinya ta dare bata yi aure ba rashin zaman aure a gidansu idan aka bincika aka ga cewa 'ya'yan gidanku ba sa daɗewa aure to za ki daɗe ba ki samu shiga ba gaskiya a cewa zai zo ya asara kuɗinsa saboda ya san tatice shi za a yi a tatse shi ba zama zaki ba akwai wanda daman a jininsu su ba sa iya zama a gidan aure sam to sai aka bincika aka gane gidanku ba kwa zaman aure wani ya ce wallahi gidan nan kaga gidan nan Allah kaɗai ya san yawan zaurawa mai gidan nan wacce ta shiga ta fito wannan ta shiga ta fito wannan ta shiga ta fito yadda kika san sammu aka yi wa gidan gaba ɗaya ba sa zama aure in dai ba kwa zaman aure a gidanku walla ba ki aurba wanda ya kamata ku mai da hankali ku ƙara tunani da ainihin wato zurfin hangen nesa daga cikin dalilai da yake sa ya ta daɗe in an gane a gidanku akwai kwaɗayin duniya kwaɗayi wani zai ce tab auka nake yi in je na yi aure a gidan nan su tatse ni ku yi haƙuri akwai iyayen da tatsa kun san tatsa ko wallahi tatsa suke yi tatsa in dai ka auri 'yar gidansu to da ƙafarka sai ka nade takalmi ka ka ruga da gudu saboda bukatu da wani yaro bai da lafiya a gidan sai a ce sai a buga maka waya a ce daga gidan surukanka ne me ya faru a ce wallahi muna da marar lafiya ka turo taimako ka dauka ka bayar can bayan wata ɗaya wata biyu sai a ce to babanka fa an kwantar da shi a asibiti sai ka ce babanka waye babanka sai a ce baban matarka yana can asibiti ba kuɗin magani ba kuɗin gado turo ka tattaro ka kawo bayan wani ɗan lokaci can sai a aiko maka a ce to ana jiran gudunmuwar ka falaji baban musa za a yi auren ƙanwar matarka ana neman tallafi da gudunmuwarka ka tukuikuya ka ɗauka ka bayar bayan wani lokaci can sai a ce wallahi babanka ya yi tafiya baban matarka kenan bai samu dawowa ba guzurin abincin gida ya ƙare sai a ce ka turo nan ma ka turo can bayan shekara ɗaya sai uwar ta kira ka ta ce alhaji ni kam har yau ba za ka biya min kuɗin umra ba ne kin san me yasa saboda ta ga ƙawarta mijin wato ‘yar ƙawarta ya biya mata kujera, ta jira, ta jira, ta jira, ta gaba ka biya ba, sai a kira ka a yi maka rimayinda in ji bature wato a tunatar da kai wato. Wata baiwa Allah da kanta ta ce malam, abinda iyaye na suke yi ba sa kyautawa. Ita ce kaga iyaye na ne, amma akwai matsala ta ce wallahi malam kullum waya suke wa mai gidana ya ba su ya ba su ya ba su in suka yi masa waya ya ba su ya ba su ni kuma ya zo ya rufa da zagi aikin banza iyayenki ƙananan mutane babanki kullum sai ya bugo ya ce in ba shi kaza mahaifiyarki ko kunya ta ba ta ji ko suna ko ta ma ba ta ji tana cewa to ni ma ina da nawa bukatun akan ku zan ƙare ni ma ina da ta'uwar ni ma ina da kaza mijinki ya ta gasa miki bakar magana saboda babanki ne ya jawo ko mahaifiyarki ne ta dawo duk waɗannan dalilai ne da suke sa yarinya za ta daɗe a gida ko gaba ta aure ba saboda kowa idan ya zo ya ga tarihin gidan gudu zai yi ina gaya muku wannan abun ne ba don komai ba saboda me saboda ku gyara halinku ‘ya'yanku su samu su yi aure da wuri waɗancan tsofaffin da suke ranar da shigo da su yi nuwa mana wurin da kula shigo da su yi nuwa zo ta zo wannan ke zo ku shigo inuwa su zauna nan a daina barin tsofaffin nan lange-lange langa-langa suna zama a ranar kakuje ku jawo mana matsala wata tsohuwa ta gagara tashi a gurin nan don Allah da an gansu a rana a taimaka tun da suna son karatun nan ba su zo da wuri ba su ma maganin su ba sa zuwa da wuri eh a dan shigo da su inuwa je ki duba duk wanda ya tsohuwa ce dan matso da ita ku kawo mun ita ma wata kusa da ni anan ku aje min ita ba na so na ga tsohuwa a ranar wallahi wanda dai waɗannan 'yan mata masu tasowa suka ranar mata da ki abin da za ta daka ta bari ai yawa jode don Allah wa kuwan jam Allah wani dubaraji Allah ba da lada kuma Allah ya sa ku a inuwa yawa kuma ku rinka zuwa da irin sallaya haka saboda in rana ya iso ku sai ku sa sallaya kan ku shikenan sai ku samu abin nan naga wata matsoraciya kullun da sallaya ta take zuwa nan gurin ya taimake ki zaman lafiya ya fi zama dan sarki yanzu kun gane nasihar da nake muku cewa ku zama masu kyakkyawan hali dan gidanku ya daraja a zuwa aure yayanku ko kwaɗayin duniya iyaye a yi haƙuri kowa yana so a bashi amma mutunci ya fi kwaɗayi ki mutunta kanki ki darace kanki ki kimanta kanki sai Allah ya taimake ki ya riko da hannunki ya agaza miki ya tallafa miki abu na ƙarshe da zan tsaya a kansa ba wai don sun ƙare ba um, shi wannan yana da 'ya'ya yana da 'ya'ya na farko shi ne ku yi haƙuri ku yi haƙuri koren samari wani ya zo ta kore shi wani ya zo ta kore shi wani ya zo ta kore shi duk wacce take da ɗabi'a na koren samari za ki daɗe ba ki aure ba shekara arba'in ki rubuta ma sai kin kai hamsin in ba sa ki kai ba kuma abinda bincike ya tabbatar duk wacce take kora daga ƙarshe kuma ba wanda take so ɗin za ta aura ba aikin wulaƙanta mutane akwai wanda sammu ma ake musu wani ya zo ta wulaƙanta shi ya mata sammu ta sha zama duk wanda ya zo sai ya gudu duk wanda ya zo sai ya tafi abu ya gagara aure ya gagara ta gama wulakancin da ƙarshe kuma da ƙyar Allah ya taimake ta ta samu wani mai tura wilbaro yana sai da yalon bello ya zo ya ce in kin ga zaki bismillah an ba zaki ba zan je nemi wata a ta lallaba shi kuma aure shi haka a je a ci yalo lafiya Allah sa albarka shi ma mai sana'a ne ai wallahi yana da sana'arsa ya fi mai zaman banza kina wani dariya kin samu mai yalon ma bakin ci za'a ba ya sa albarka daga cikin dalilin da yake sa mata su dade ba su yi aure ba ra'ayin sai na gama makaranta ni sai na yi digiri ni sai na yi master digiri wata kama da kokari ta ce sai ta zo da d dinta sai ta zo da dr dinta dr shine doctor eh sai ta zama doctor ba doctor ba ke zama professor ba professor ba ke zama emeritus saboda boko uban boko kenan za ki sha zama ki je a yi karatu lafiya amma fa za ki wuce munzalin da ake sha'awarki duk yarinya budurwa akwai shekarun da take da kyalkyali kowa ya ganta yake buri yake so akwai kuma shekarun da in ta tsallaka to sai dai Allah ya rufe asiri sai a hankali wannan shine shekarun unusa din da ake faɗa malamai suka ce shekara talatin da biyar wasu suka ce shekara arba'in yarinya budurwa shekara arba'in ko shekara talatin da biyar ta shiga layin onusa ta fita daga budurwa shekara hamsin ta fita daga budurwa wata ta kira take cewa malam a fa taimaka da addu'a akwai matsala me ya faru ta ce yanzu saura kaɗan na rufe hamsin na ce kina ina ta ce malam miji ya gagara zuwa me ya faru ki gaya min gaskiya ta ce wallahi ba mijin aure ta ce to Allah ya aurar da ke amma duk bala'i akwai wani abin da kika yi da ta ce eh gaskiya an ɗan yi wasanni lokacin muna ‘yan matan mun yi wasanni abin da ake nufi ta bi maza maza sun bi ta duk yarinyar da take yawo a gari maza suna ɗaukanta ko a mota ko a mashin ko ana yawo da ita ana kama kafaɗarta a garinsu a anguwarsu za ki daɗe baki auru ba don duk ɗan arziki mutumin kirki bai zai yadda ya zo aure ki ba ku kare mutuncinku ku tsare darajarku ku kare kimarku don kada ku zo ku yi kwantai daka idan an samu miji ana karatu in dai babu matsala ai auren ya ci gaba da kulawa da karatunki kina zuwa lakca kina da mijinki idan ba zai iya ba babanki ya ce zai taimaka babanki ya taimake ki ki kammala kina cikin gidan mijinki idan kuma shekarunki ba masu yawa ba ne jikinki ba mai bayyanawa ba ne za a iya barinki sai kin gama digire ɗinki duka ba aibu ba ne ba laifi ba ne kuma an yarda da ke kina da kamewa ba kya da rawar kai akwai 'yan mata masu rawar kai akwai 'yan mata masu bin maza akwai 'yan mata masu fitina akwai hadari da haka wannan uzuri na sai na gama makaranta sai na gama jami'a kuma alhali akwai bukatar ai auren yana iya jawo matsala lokacin da ake so ya auren kuma abu ya gagara ba lalle a dace da miji bayan kin gama digirin ba wannan kam sai dai addu'a Allah ya sa akwai rabo Allah ya sa a dace daga cikin dalilan da kuma uzurori da suke jawo wato mace ta dade ba ta yi aure ba akwai talauci talauci talaucin nan yana da sababi ko rashin aikin ubanta ko kuma albashin ubanta bayi da yawa ko kuma kasuwar da babanta yake yi ba a samu wani kudin arziki kudin kirki gaskiya talauci yana sa yarinya ta dade bai aurenta ba an samu saurayin an daga an saka an daga an saka an daga sai kiga yarinya tana ta kuka wata ta ce dan Allah ko da katakon gado ne a taimaka min a tura ni wannan karon da kara daga gaya miki wani abu wallahi akwai wanda aka kai ta gidan mijinta saboda talaucin iyayenta daga ita sai katifa katifar ma tsohuwa ne aka canja mata riga to an gaji an yi ta jira iyayen sun gagara abin na abinci ma ake nema shi sa ku rinka yi wa iyayenku addu'a Allah ba su kuɗi roƙan musu Allah ba su rufin asiri wallahi ku dinnan ga kunan dukkan ku nauyi ne yanzu waɗannan yaran ga sunan duk marayu ne ga sunan duk ubansu ya mutu ga su a gabana nan sun kusa ɗari kuma duk gasu sun tashi ‘yan mata ne yanzu baɗi in na dawo wata sai a ce ma an kusa aurenta saboda saurin girma ne da ‘yan mata mu dai maza muna nan a dankare jirgin dankare cefane ma ya hana mu girma Allah tallahi cefane kawai da neman masara zai sa kai ta dunkulewa kamar magi ba za ka ɗaga ba uku za a kawo muku ku sarrafa yadda ku dama ku yi addu'a Allah ya rufa wa iyayenku asiri Allah ya ba su abin da za su aurar da ku abu na ƙarshe daga cikin dalilin da yake kawo ainihin wato a daɗewa ba ya aure ba maza masu mata ɗaya sun ƙi su ƙara nan kan ba kabbara ne a'a ai na san bara ta kabbaru waye eh kuka in dai za a yi magana karin aure to za ku yi fada da malami ai ta wazi ai ta wazi amma kada a kawo karin aure wata mata ta ce wa mijinta tana magana a kaina ina son jin wazin malamin nan ina jin daɗin karatunsa amma illarsa yana cikin tsakiyar magana sai ka ji ya ce a ƙara aure daga nan ya kashe zancen gaba ɗaya mijin ya ce wallahi malam kana cikin yi magana tana ji tana na'am tana eh malam na'am kana kawo magana sai ta tashi ta ce za ta je kicin ya ce tsaya sai an ƙarisa ba ta so ta ji an ce a ƙara wuri ita sai dai ta rayu ita kadai an taɓa haka yanzu dukkan waɗannan 'ya'yan 'ya'yan arziki 'ya'yan albarka dukkansu ga sunan in mai mata ɗaya bai ƙara ba ya za a yi mazaje mutuwa suke ta yi maza suna ta mutuwa suna ta mutuwa to kowa ya rike mata ɗaya alƙur'ani ya ce a ƙara fanki ma tsabala kun minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan aw ma malakat aymanukum zalika adna alla ta'ulu ƙarin aure albarka ƙarin aure alheri maza ku ƙara aure don Allah wanda yake da mata ɗaya ya rufa wa kansa asiri ya taimaki al'umma ya duba 'yan matan nan da suke zube 'ya'yanmu da jikokinmu da 'ya'yan marayu da 'ya'yan da iyayen suna nan 'yan mata sun girma sun cika secondary school sun cika jiniya sun cika makarantun islamiyu kowa tana ga ta kai munzali mutane kun zo kun riƙe mata ɗaya ke kuma hajiya haka ake yi ki zo ki hana mijin ki ƙara aure ai ba ku so zaman lafiya ba ku kabbara da Allah to ya Allah ni kam Allah ka sani na faɗa musu gaskiya amma sun bar min kayana ya Allah ya Allah ka sa mutanen nan su gane yin aure mijinki ya ƙara aure alheri ne albarka ƙarin arziki da ke kaɗai ne a gida yanzu ga abokiyar zama ku gaisa ku yi sumunci in mijinki ya kawo ‘yar kazan nan ki raba gida biyu ki ba ta rabi ki ci rabi wata ta ce wallahi malam ba ƙarin auren nan ne ya dame ni ba yanzu in ya kawo madara daga ni sai yayana in ya kawo nama in cika firistina da nama na in ya sayo haka na bakin titi kun gane haka yi bankare hajiya bankare an gane ta ko kaza kenan hajiya bankare ta gindin tuku ba tace ni kaɗai zan sakata in wala wani lokacin ma mai gidan sai ce shi ya ƙoshi kici kawai kici kawai tace da zarar na tuno zai ƙara auren nan sai ce tab yanzu in ta zo sai dai a raba kazan nan gida biyu madarar da ake kawo mun sai dai a raba gida biyu mijin nawa ma an raba mun shi gida biyu ta ce yaushe zan yadda kin ga wannan bukata ce ta duniya da son morewa da shakatawa kai bari dai in dakata dan tunda na maga kama magana ƙarin auren nan na hango wata gata can yadda kika san mutuwa aka saukan mata da in mun haɗu tana dan sakin fuska ta yi murmushi yanzu da na kalle ta sai ga kamar hawaye za ta yi to Allah baki hakuri hajiya eh Allah baki hakuri kuma mijinki Allah ya rike miki shi lafiya eh aje ai ta kishi kuma Allah zai kiyaye ki ranar da mijin ya fi karfin ki ya danna miki kishi ya kya turo mana takarda mu miki addu'a ta zaman lafiya ai abin da na faɗa ne daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe muna neman Allah iya yafe mana وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته